الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara sake fuskokinmu a wannan limashi na albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a karatu da ya gabata wancan sati kenan mun kammala surar hudun alaihissalam yau insha Allah za mu shiga surar yusuf alaihissalam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka gabatar a wancan sura na daidai Allah wa sarki ya tara a cikin dada wanda muka kuskure Allah wa sarki ya goge shi a kira masu sauraro ya gafarta mana wannan sura ita kuma da za mu shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maka dangantakar da samun daidai da misalta mu da kusuri ya ba mu ikhlasi cikin abin da ba mu faɗa a cikin tafsirin Allah ko ki zaki ya gatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب المبين الله سبحانه وتعالى الإسلام ويشهد حرفا الله أعلم بمراده هنا الله هو الذي shi ya san abin da yake nufi da waɗannan kalmomi me ya fassara shi Allah shi ya sani domin ana yin tafsirin alƙur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin magana mafi inganci da aka rawaita daga wajen malaman tafsiri daga magabata na kwarai ba a samu cewar waɗannan harfaɗin da ma'anarsu ba su ne ake kira su rukun fata daga hausa kuma mu a tsangaya muna kira su kura mamaki suna nan da yawa ko Allah ba da jin sarki shi ya san ma'anarsa don haka ni na hakuri ku bi Allah akwai lokacin da za ka haɗu da Allah mu tambaye shi ko ya ana mai nufi da an dawowa ne ba shi a lokacin duk abin da wata bari Allah Allah ba yake zaki ya riga ya yarda da kai ba abin da zaka yi Allah ya bishi da kai amma sai an ya koyi abin Allah an shiga aljanna wani yawa ma ce kowa ya je mashi da kallo ya ƙari yace sai dai ba alahira da mai manzon Allah to bayan ka ga manzon Allah kuma za ka ga Allah wannan ta shafi da ba su ka wajen ba sannan duk abin da ka roƙa a cikin haka da masa Allah ba ta san ne amsa ba ka ba Allah ya ba mu hakuri maka biyayya Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin ai waɗannan ayoyi na littafi wanda suke al-mubin al-mawdu ibn kasir yace al-bayyin halal wa haram cewa wanda yake bayanin halal da kuma haram sa da kuma iyakoki da hukunce-hukunce على الإمام سبحانه سوار بين الحق من الباطل والحلال والحرام على الكل cewa littafi ne wanda yake bayyana gaskiya da ƙarya zai bambance ma ga gaskiya ga ƙarya ga halal ga haram wanda shi littafin alƙur'ani ne alhalal ma ahalla Allah cewa halal shi ne abin da Allah da manzon shi suka ce halal haka haramu shi ne abin da Allah da manzon shi suka ce haramu wannan shi alƙur'ani yana bayani dangane kaza halal ne kaza haram ne kaza shi ne daidai kaza kuma ba daidai ba ne da ka kuma da yake neman shari'a to ga shi nan tilka ayatu kitabul mubin cewa ayoyi ne na littafi wanda suke bayyana masu bambancewa tsakanin ɗaya da gaskiya sai Allah ya ce inna anzalnahu إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه للي مومك سوقي ونا القرآن بمعنى تنزيل من رب العالمين sauƙaƙƙe ne daga Ubangijin talikai, babu wani wanda yake da musharaka da wannan alƙur'ani ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala. Ko shi mala'ika Jibril, alaihi salam, shi yasa aka kira shi Ruhul Amin, cewa amintacce ne, mutsa'in samma amin, cewa amintaccen Allah ne, bai ƙara harafi ko ɗaya ba wajen da zai isarwa da manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama saƙon alƙur'ani. Bai rage harafi ko ƙwaya ɗaya ba, haka shi ma manzan Allah bai rage komai ba cikin abin da Allah ya aiko shi da shi kuma bai ƙara ko da harafi ba. Shi yasa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin inna anzalnahu Allah ya ce lalle mu muka sauke shi wannan alqur'ani din qur'anan arabiyyan cewa littafi ne wanda Allah ya sauke shi da yare na larabci. Daka duk wanda yake so ya fahimci Al'ur'ani, to labudda ya je ya koyi yaren larabci. An fahimta? Dodle ya je ya koyi yaren larabci, a nan ne zai iya fahimtar menene saƙon da Al'ur'ani yake so ya isar maka. Wa ala haza, duk wanda zai karanta addinin Musulunci, wajibi ne je karanta addinin Musulunci da yaren larabci. amma in ba haka ba shi dai zai zama dai jemagi ko fala saddaqa wala salla shi ba malami ba shi ba jahili ba an gane ko saboda sirroli da suke cikin ayoyin alqur'ani dole sai kai larabci to naka iya gane su al-imam ibn kasir yace wa zalika li anna lughat al-arab afsahu al-lughat yace saboda yaran larabci ita ce yaran da ta fi kowane yare shi ne yaren da ya fi kowane yare fasaha wa abyanuha wa ausa'uha kuma ita ta fi fitar da abu fili kuma ita ta fi komai yalwa dan yanzu kaga harafin yaren larabci zaka same shi kowace kalma kowane abu da ka sani larabci yana da yana da sunan shi namijinsa daban macen shi daban zaka iya samun harafi guda ɗaya. yana aiki sama da guri ashirin ko talatin a cikin yaren larabci da haka shi ya fi kowa yalwa da haka da Allah ya tashi sai ya sauke mafificin littafi ɗin da yaren larabci saboda koyaya mutane za su fahimce shi zai fi sauƙi wajen fahimta shi ne Allah ce la'allakum ta'aqilu tabbas idan kuka bibiye shi za ku hankalta za ku fahimci shi wannan alƙur'ani ɗin an gane ko to anan Allah madaukin sarki ya ce inna anzalnahu mu muka sauke shi yaushe Allah ya sauke shi a wani guri sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzili Allah madaukin sarki ya ce mu muka sauke shi a wani dare wanda yake mai albarka Allah ya ce lalle mu mun kasance masu saukarwa to wane dare ne sai wani gurin ya ce ma inna anzalnahu fi lailatul qadri mu muka sauke shi wannan alqur'ani din a cikin daren lailatul qadri lailatul qadari a wane wata daren lailatul qadari yake sai Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran cewa a cikin watan ramadan wanda muka sauke alqurani a cikin shi kaga inna anzalnahu qur'anan arabiyyan nan an gaya ma inda aka sauke shi mu muka sauke shi yaushe aka sauke shi a lailatul mubaraka kama an tambaya menene lailatul mubaraka sai Allah madaukin sarki yace maka shine daren lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf sha'r a ina lailatul qadri yake a wanne watan aka sauke shi a wanne lailatul qadri yake sai aka ce ma shahru ramadan a watan Ramadan. Kaga Qur'ani ya fassara ma komai kenan ba tare da ka buƙaci komai a gurin kowa ba. An gane, wannan shine tafsirin Al-Qur'ani mafi daraja. Tafsirin Qur'an bil Qur'an. A fassara Al-Qur'ani da Al-Qur'ani. Yanzu kaga ina ganin babu wani bashi da ya rage cewa mu muka sauke shi a ina aka sauke shi. A dare na mai albarka. wanne ne dare mai albarka lailatul qadari to a wannan wata yake aka ce ma shahru ramadan an gane ko kaga tilka ayatul kitabil mubin kaga an bayyana maka komai dangane da shi wannan littafi na alqur'ani mai girma cewa tabbas za ku fahimci sakon da yake ciki to shi wannan sauke alqur'ani dinnan malaman ulumul Qur'an suka ce Qur'ani yana da nuzula sauka guda biyu sauka jumlatan wahida min baitil ma'mur ila sama'id dunya jumlatan wahidan shine inna anzalnahu fi lailatul qadr daga lauhil mahfuz allan kaddara da Allah madaukakin sarki ya rubuta komai da zai faru kamar inda zo cikin musnadul imami ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna allaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa ad-dunya bi 50000 sana cewa Allah ya rubuta kaddara na halittu gaba daya an gane wannan riwayan al-imam muslim ne ta musnad imami ahmad inna allaha kataba maqadiral umur kaddara na al'amura gaba ɗaya ƙabla an yi haluƙa duniya bi kamsi na alfasana kafin a halici duniya da shekara dubu hamsin daga ciki akwai al'ur'ani Allah ya ciro al'ur'ani daga lauhil mahafuz jumlatan wahida Allah ya sauƙe shi a saman duniya shi ne sauƙan shi lailatul ƙadar idan baka bibiya haka ba sai ka rikice ce to ai lokacin da aka fara yi wa manzan Allah wahayi ikora a garu hira ai ba a lailatul qadari bane ba da daddare bane kaga issan sai ta rikita ka cewa ya je ne mala'ika ya je ya same shi ko lokacin da ya dawo ai ba da daddare zo samu na Khadija yana cewa zammiluni zammiluni aka ce ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal mudaththir ba an gane to sai yake nuna ba sauƙewar da aka yi jumlatan wahida aka sauke shi zuwa sama'id duniya daga nan kuma Allah ya sauke shi a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama munajjaman cikin shekara 23 tsarki ya tabbata ga Allah duk abin da zai faru fa Allah ya rubuta shi kar ka manta da wancan hadisi na musnad Imam Muhammad Allah ya rubuta kaddara da haka duk abin da za a tambayi manzan Allah yas'alunaka anil kaza wa yas'alunaka kaza duk abin da zai faru yana nan dama Allah ya rubuta shi ranar Allah yake jira ta zo kawai abu sai ya faru sai a turo mai tambayar sai ya tambayi manzon Allah shi ko malaika Jibril sai Allah ya aiko shi da wannan wahayi ya zo ga manzon Allah kafin abin ya faru shine alimul ghaibi wash shahadati kenan alima ma kana wa ma yakunu وما سيكون وما لو لم يكن لو كان كيف يكون wannan ilimin Allah ke ya san abin da yake kasancewa da abin da zai kasance da abin da da in bai kasance ba ma in ya kasance din yaya abin zai zama shi yasa an ka tashi duk al'amuranka in kana da wayo sai ka dinga bawa Allah zaɓi Allah in abin na alkhairi ne Allah ka zartar mun shi Allah kai ka sani ni ban sani ba to kaga idan ka bashi zaɓi sai ya zaɓan maka abin da ya fi alkhairi kai kuma yanzu duk abin da Allah ya zaɓa maka kaga baka da bakin ciki baka da damuwa saboda ka miƙa shawararka zuwa ga wanda shi ya san abin da zai zama alkhairi dan asa an tuhibbu sha'an huwa sharrun lakum wa asa an takrahu sha'an huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kana iya kaso abu wannan abin sharri ne a gare ka tana iya yiwuwa ka ki abu wannan abin kuma shi yafi alkhairi a gare ka Allah shi ya sani ko ba ku sani ba an gane wannan ko sai Allah ya ce mi nahnu naqussu alayka
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Nahanu na ƙussu alaika, mu ne muke karanta maka. Al'imamul Bagawi ya ce, Ai, na ƙara'u alaika, mu ne muke karanta maka ahsanal ƙasas mafi kyan labari. Idan aka ce ƙasas shi ne labari wanda yake na gaskiya, amma idan ka ce ƙisas, akwai wanda za ka ji ya ce ƙisasul ambiya. In ka ce ƙisas, labari ƙarya da gaskiya shine kisas amma an kace kasas shine zallan labari tacacce an gane ko alqas huwa allazi yattabi'u al-athar wa ya'ti bil khabar ala wajhihi shi yake kira qas wanda yake bibiya abubuwa yazo da labari inda al'amarin yake an fahimta to Allah ya ce nahnu naqussu alayka أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن dangane da abin da muka yi maka wahayi na wannan alƙur'ani ɗin wa in kunta min qablihi lamin alghafilin Allah ya ce ko da dai ka kasance kafin wannan alƙur'ani ɗin ai kafin wannan labarin da za mu baka kafin mu maka wahayi lamin alghafilin ai lamin as-sahina an hadhihi alqissa la ta'lamuha cewa baka san ita wannan kissa din ba a inda al'amarin ya faru cewa yahudawa ne suka zo suka ce mu je mu tambayi annabi Muhammad tunda ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi yana samun labarin sama mu je mu tambaye shi ya labarin ƴaƴan annabi Yaqub ya al'amarin su ya kasance ya karanta mana in har ya sani saboda sun san larabawa mutane ne mai ummiyai la ya ƙara'un wa la ya kuma sun san manzan Allah cewa ummi ne la ya ƙara wa la ya baya karantawa baya rubutawa shi kuma a wajen manzan Allah wannan daraja ne wannan wata mu'ujiza ne shi ba iya karatu ba bai iya rubutu ba amma kuma ya zo da abin da wanda suka iya karatu da wanda suka iya rubutu suke da littafi kafin shi sun kasa zuwa da irin shi kuma Allah ya tara hakan ne ya ce wa makunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu biyaminik idan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wama yajhadu bi ayatina illal kafirun Allah maɗaukin sarki ya ce, Kafin shi wannan alƙur'anin mai maka wa'ayin shi, ba ka taɓa karanta wani littafi ba. An gane, saboda sun yi ta zuwa da shubuhohi sun ce mahaukaci ne, suka ga abin nan hauka ba za ta yi shi ba, suka ce sihiri ne, suka ga al'amarin sihiri ba haka yake ba, bokanci ne, boka asali duk inda ka same shi mujirimi ne makaryaci ne, ba yi da wannan siffa ɗin. Sai suka ce, Asa'irul awwali naktatabaha. fahiyya tumla alaihi bukuratan wa asila sai ai tatsuniyoyin mutanen farko ne yake bibiya yake rurrubutawa akwai wani wanda yake masa imla'inta safiya da marece sai zo ya karanta mana ya ce Allah ya aiko shi to sai aka zama to shi bai iya karantawa ba bai iya rubutawa ba sai Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yaminik baka taba rubuta ma da hannunka ba idan lartabal mubtilun da a ce ka iya ka rubuta ka iya karantawa kaga da mabarnata za su sanya shakku a cikin alqur'ani kaji hikiman da manzo Allah bai karantawa baya rubutawa amma da ni da kai an gane ban iya karatu ba ban iya rubutu ba ai aibu ne an gane amma ga manzan Allah wannan daraja ne wannan kima ne wannan daraja ta keɓanta ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk wanda bai iya karanta ba yanzu a cikin mu bai iya rubutawa ba to ai kaga yana da usuri da naqas yana shu'uri bin naqas an gane ko sun zo suka same shi cewa ai ya ba su labarin annabi Yusuf ‘ya'yan annabi Aquf. An gane ko? Shi ne sai Allah maɗaukin sai ce, Na'anu na ƙusu alaika ahsan al-ƙasasi, bima auhaina ilaika hadal Qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin. Ko da dai ka kasance kafin mu baka wannan labarin, baka san menene ma abin da ya gabata dangane da annabi yaqub da ƴaƴansa me ya faru wane ne annabi yusuf baka sani ba saboda baka da littafi da ka karanta kafin shi an gane to amma bari a ba su labari abinda ya faru gidan annabi yaqub annabi yusuf da shi da ƴan uwansa inda yake a cikin littafinsu sai Allah ya dauke sarki ya ce ni إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجرين
Allah subhanahu wa ta'ala ce, "Iz ƙala Yusufu li abihi, ambata musu lokacin da annabi Yusuf yake gaya ma baban shi." Yusuf, al'imamul bagawi ya ce suna ne na yaren su annabi Yusuf ɗin ba larabci ba ne. An gane? Suna ne wanda yake ba na larabci ba ne daga baya kuma sai aka mayar shi dai aka markaɗe cikin larabci shi yasa jarra ba ta shigansa an gane ba za ka ce yusufi ba dole sai dai yusufa an gane ko ko da a ce harufin jarri sun zo sun tasa shi a gaba to Allah madaukin sarki ya ce ambata musu iz qala yusuf li abihi lokacin da annabi yusuf yake gaya ma baban shi ya abati ya babana inni ra'aitu ahada ashara kaukaban yace ni naga alkaukab cewa taurari guda goma sha ɗaya an gane filmana a cikin bacci wa shamsa wal qamara kuma naga rana da wata wa ra'aituhum li sajidin na gansu gaba ɗaya sun faɗi sun mun sujjada an gane مال ينتي فكانت هذه الرؤيا بشرى بشرى لما وصل إليه يوسف عليه السلام من علو المنزلة في الدنيا والآخرة cewa wannan albishir ne wannan mafarkin Allah madaukakin sarki wa annabi Yusuf dangane da abin da zai samu na daukakuwa a duniya da lahira to sai bawa baban shi labari cewa ga fashi abin da ya gani a cikin mafarki ya ga rana da wata ya ga kuma taurari guda goma sha ɗaya sun faɗi gaba ɗayansu sun yi sujjada taurari guda goma sha ɗaya ɗin nan su ne ‘yan uwan shi annabi yaƙub yana da ‘yan uwa yana da ‘ya'ya goma sha biyu har yusuf kenan ga kuma sha ɗaya wa shamsa wal qamar wannan shine mahaifin annabi yaƙub ɗin da kuma mahaifiyarsa za su dawo gaba ɗaya a ƙarƙashinsa za su faɗi suna masu gaida shi sai ya gaya wa baban to baban shi ma annabi Allah ya tsinkayar da shi ma'anar wannan mafarki ɗin don haka sai ya gargaɗe shi da cewa
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين
Allah madaukakin sarki sai ya ce qala ya bunayya ya faɗa harshen annabi yaqub yace ya kai dana la taqsus ruqyaka ala ikhwatik karka bada labarin wannan mafarkin naka a ƴan uwanka malam bagawi yace wa zalika anna ru'yal anbiya alaihimus salam wahayun cewa wa mafarki na annabawa wahayi ne fa'alima yaqub أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان annabi yaqub sai ya gane cewar lalle wayannan ƴan uwan nasa idan suka ji wannan mafarkin za su yi mashi hasada dan haka sai ya umarce shi yace ya koyi kar ya bada labari shi yasa malamai suka ce idan kayi mafarki mai kyau karka ba da labarinsa sai wanda ka san wannan masoyinka ne wanda in alkhairi ya same ka zai yi murna sai ka gaya bushi domin bushira ne idan kai mummunan mafarki manzala ce karka ba wa kowa labari kai shiru idan kana ɓangaren dama da ka farka kawai kana mafarki sai ga mafarki ga ‘yan sanda sun zo za su bi da kai. Ana rungumo ka za ka cusa za a tura ka a mota, firgit ka ce ka fasa baccin ma, ka tashi ka zauna. A'a, sai ka ganka a ɓangaren dama sai ka juya hagu. In kana hagu ka koma dama, sai ka ce, Allahumma inni a bika min sharri ma ra'aitu fi manami, an yadurrani fi duniya wal akhira. Ka ce, Ya Allah, ina neman tsari a wajenka daga sharrin abin da na gani a cikin bacci na kar ya cutar da ni duniya da lahira wala tuhaddis ahad kar ka bawo kowa labari kai shiru kar ka gaya ma kowa ba abin da zai faru amma sai ka zo ka bada labarin abin zai zai afku sai kai mafarki mai kyau sai ka ga wane ne masoyinka mai farin ciki da karuwarka sai ka bashi labari ai kawai wani sai naga maya-maya ko la'alla kaka na ba ko kwabo kana ta tunanin gari ya waye kawai sai ga kaka sai tireloli ko ga fakas fakas na a gareji ana ta hada maka su ga masu goma sun zo ana ta balas in ka tashi sai kai ba da labari a yan uwa ko ko kai mafarki an ta da kiyama ka shiga aljanna wannan ya fi kowanne daɗi yayi an gane don wannan dole za ka tafi gabar su ko ko su kare su barka to da haka sai umarce shi ya ce ka ɓoye don idan suka ji fayakidu laka kaida ko fayahtalu fi ihlakika li'annahum ya'lamuna ta'awilaha fayahsudunak yace dan za su shirya maka makirci za su yi kokari wajen ya za su kashe ka an gane saboda sun san tawilin sun san fassarar wannan mafarki da kai shi inna shaytana lil insani adu mubin lalle shaytan ya kasance dangane da dan adam maki ne wanda yake mabayyani da karka bada labarin wannan mafarki naka a ƴan uwanka sai Allah ya ce
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك ويتم نعمته عليك وألى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika yajtabika rabbuk Allah yake ba mu labari daga harshen Annabi Yaqub alaihi salam yace wa kadhalika ayyan da al'amarin yake yajtabika rabbuka ay yastafika rabbuka Allah zai zabe ka yaquluhu yaqub li yusuf ay kama rafa'a manzilataka bi hadhihi ar-ru'ya kamar inda Allah ya daga darajarka a wannan mafarki kaga ahada ashara kaukab taurari 11 rana da wata duk sun zo sun zube a gabanka to da wannan daga ka da Allah madaukakin sarki a cikin wannan mafarki fa kazalika yastafika rabbuk haka ubangijinka zai zabe ka akan ƴan uwa wa yuallimuka min ta'wilil ahadith sannan zai sanar da kai daga fassarar mafarki an gane malamin ce ya abiru yuridu ta'birur ru'ya ta'birar ru'ya cewa fassarar mafarki za a sanar da annabi aqu wa yutimmu ni'matahu alayka sannan Allah zai cika ni'imarsa a kansa bi ma'ana zai baka annabta wa ala ali yaqub kamar inda Allah madaukin sarki zai sanya ta zuwa ga zuriyar annabi yaqub bi ma'ana ala auladihi ga ƴaƴansa fa inna auladuhu kulluhum kanu anbiya kama atammaha ala abawayka min qablu kamar inda Allah ya cika ni'imarsa ga iyayenkan nan kafin kai Ibrahim wa Ishaq su ne annabi Ibrahim da annabi Ishaq. Kaga annabi Ibrahim, Allah maɗaukin sarki ya mayar shi Khalil ko? Allah riƙi annabi Ibrahim a kan matsayin Khalil. An fahimta? Sannan Ishaq fa in ja'uhu min az-zabhi. Allah ya kubutar da shi daga yanka. An fahimta? Wa ala ali yaqub kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Allah ya sanya su a matsayin annabawa inna rabbaka alimun halim hakim lalle ubangijinka masani ne hakimun kuma mai hikima ne mai dora abu a yanda ya dace sai Allah ya ce
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Allah madaukakin sarki yace laqad kana fi Yusuf lalle ya kasance cikin kissar Annabi Yusuf alaihi salam wa ikhwatihi da ƴan uwansa ayatun akwai ibra abun lura an gane wa adillatun tadullu ala qudratillahi wa hikmatihi cewa da nuni dalilai da suke nuna akan iko na Allah subhanahu wataala da hikimarsa lissa'ili ga wanda ya zo yana tambaya akan labarus. An gane, ai liman yas'al an akhbarihim wa yarghabu fi ma'rifatiha cewa wanda ya zo yana tambaya yana kwaɗayi ya ne menene labarin annabi Yusuf da shi da ‘yan uwansa. Allah ya ce akwai abubuwan lura. Abin da ake so a gaya maka, laƙad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lissa'ili, akwai abubuwan lura akwai izina akwai darasi da ake so ka ɗauka a ciki kaga tun darasin farko da wannan suran ta fara baka mafarkin da annabi yusuf yayi yana gaya ma mahaifin shi yace la taqsus ru'yaka ala ikhwatika bi ma'ana ba kowanne alkhairi ne da ka hango shi kake tunanin zai zo ma zaka zo kana baje kolin shi a jama'a ba ba kowa ne masoyinka ba yanzu kaga waɗannan ‘yan uwansa ne, ubansu ɗaya, amma tana iya yiwuwa ɗan uwanku da kake uwa ɗaya ko kake uba ɗaya ko kuke uwa ɗaya uba ɗaya iya maka hasada, ba komai za ka baje mashi ba. An fahimta? Shi yasa kaga ko annabi Musa lokacin da Allah ya tambaye shi, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, qala hiya asaya, atawakkau alaiha, wa hushu biha ala ghanami, waliya fiha ma'aribu ukhra bai fada gaba ɗaya ba me a hannunka Musa sai ce sanda ta ce ina dogaro da ita masu kiwo in sun gaji ba suna jingina a jikin sandan su ba sannan da ita nake wurgawa na kado ganye a dabbobi na sai ya ce waliya fiha ma'arib ukhra ina da wata bukata ma daban da ita bai bace kolin komai ba to kaga ka fara samun izina an cewar ciki bahaushe yace ba ai ciki kawai dan zuba tuwo ba ana koye magana a ciki ba komai naka zaka baje ba an gane dole wani abin ka bashi sirru ne naka amma in ya zama komai naka sirrin ka mutane sun sani ai baka da kwajini an san makamarka an san mafirgitarka an gane wannan ko to shine Allah ya ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisaili akwai abun lura ga wanda suke tambaya cewa menene labarin yaqub ne da ƴaƴansa yi meye abin da ya gabata a tsakaninsu an fahimta sai Allah ya ce iz qalu la yusuf إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
iz qalu a lokacin da suka ce la yusufu allamu nan fihi jawabul qasmi taqdiruhu wallahi wannan lamul qasmi kenan suka ce wallahi yusuf wa akhuhu da dan uwansa wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambaci sunan dan dan uwan shine bunyamin wanda bawo shi yake cewa bunya ahabbu ila abina minna suka ce lalle yusuf da dan uwan nan nasa sun fi soyuwa a wajen babanmu akan mu an gane cewa annabi yusuf da binyamin min ummin wahida wa kana yaqub alayhi salam shadidul hubbi li yusuf alayhi salam wa kana ikhwatuhu yarawna al-mayl ilayhi ma la yarawnahu ma'a anfusihim faqalu hadhihi al-muqala al-imam al-bagawi yace Allahu alam cewa shi annabi yusuf da dan uwan shi binyamin uwarsu daya uban su daya wasu malamin tafsiri suka ce su wa'annan yaran Yusuf da shi da ɗan uwansa mahaifiyarsu ta mutu wasu malamin haka suka ce sai ya zama soyayyar da yake musu da tausayi kaga za ta lunku akan wanda shi yana ganin ga uwarshi ana ganin ga uwarsa to wannan san sai ya bayyana ‘yan uwan har suka gane cewa ya fi son Yusuf’ da ɗan uwansa a kansu wani hannu usba suka ce ga mu jama'a mu sha ɗaya mu goma a ce mutum biyu su aka fi so a kanmu da haka wannan abin sai ya shiga zuciya suka fara shirya ya za shi su halakar da yusuf ɗin an gane izkalu da yusuf wa ku a hambu ida abina minna wani hannu usba ya ce ga mu kuma mu jama'a muna da yawa mu goma sha ɗaya mu goma inna abana lafi dalalin mubin suka ce kai lallai baban nan namu lallai yana cikin kuskure wanda yake mabayyani fi isarihi yusuf wa akhahu alaina inda ya fifita yusuf da dan uwansa cewa akan mu mala yace wa laysal muradu min ad-dalali anid-din ba wai suna nufin lafi dalali mubin yana bata ba akan addini walau araduhu lakafaru bihi da haka suke nufi da sun kafirta almuradu minhu alkhata an gane fi tadbiri amri dunya cewa yayi kuskure wajen juya sha'anin duniya da haka duk lokacin da ya zama kana da yaya cewa duk abin da ya zama maka biyu yafi daya sai ka fi son wani amma za ka yi iya adalcinka, kar ka bayyana, ka bar wannan abin a zuciyarka, ko da ka fi son wani a kan wani, sai ka danne a zuciyarka. Amma lokacin da za ka zo, duka ‘ya'yanka ne, makaranta sai ka biya musu iri ɗaya, sutura kai musu iri ɗaya, matakinsu na keke ne, saya musu kekuna duka masu daraja guda, matashinsu na mashin ne, saya musu, mota ne, eh. aurewa ne iso kayowa na aure irin yadda kayowa na aure kai wancan aure amma san a zuciyarka kai yana nan saboda ba za ka iya ba haka ake so ko a mata Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu sai Allah ya ce wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa Allah ya ce ba ku isa ba sam ba za ku iya an ta'adilu bainan nisa ka daidaita tsakanin mata inda kake son wancan mai ɗakin gabar ɗari bisa ɗari haka ta kudu ma haka ta arewa ma haka ta gabar ɗari bisa ɗari daidai kake son su Allah ce lan tastaɗi'u ba za ku iya ba walau harastum ko da ka yi kwaɗayin ka yi burin bari kai haka baka isa ba shi sa manzan Allah da kanshi idan ya zo da kaya zai kasa a faifai kowa ya ɗauka sai ce ya Allah na yi abin da zan iya karka kama ni da abin da ba zan iya an gane wannan yawwa to yanzu la'alla matarka tana iya jin karatun nan ta tsile ka ko wai da ni da wancewa ka fi so ne ce a to kai kuma ba sai ka hikima ba sai ka ɓata rai ce ke duk inda muke ma da ke ashe har zaki mu wannan tambayar ke baki fahimci ina aka dosa ba ni kin bata min rai ma da Allah karki sake mun wannan magana kaga a zuciyarta za ta jiwa ce a dama ai gwada ka nayi eh wai ita ce in ka je wancan dakin ma kai maka wannan tambayar sai ka bada wannan ansa wani lokaci sai kana da dabara kai ka zauna lafiya ko eh wani malami ne yazo yan shi'a suna da tasiri a lokacin kuma ga ahlus sunna sai ya zama idan sai aka zo aka mar tambaya wai da abubakar da sayidina ali wa ya fi falala magana ta gaskiya sayidina abubakar ya fi falala amma idan ya faɗa wa'annan 'yan shi'a kuma za su iya halaka shi zai iya samun matsala idan kuma ya danne gaskiya kuma kaga ya shiga wani hali sai ya ce man kanat ibnatuhu tahtahu ce waye yafi abubakar ne yafi ko ali ana jira mala ya bada ansa ya ce wanda yarsa take karkashin sa shi yafi falala wanda yarsa take karkashin sa kaga shi dan shi a yana so ya ji ce a to aliyu yake nufi ai yar manzo Allah tana karkashin sa wannan shi kuma ahlus sunna sai ce eh Aisha ai tana karkashin manzo Allah yanzu kaga ya rabu lafiya da kowa ya rabu lafiya da kowa to lokaci sai da dabara ko yace wani malami yake cewa tashajara qaumin fi bukhari wa muslimin ilayya faqalu ayu zainu tuqaddimu faqultu faqad faqa al-bukhari sihatan kama faqa fi husni as-sana'ati muslimu an zo ana rikici wai da bukari da musulun waye fi wani ɗalibai ne ake ta bugawa aka zo aka tambayi malam ayyu zainu tuqaddimu malam kai wanne zaka gabatar kowa jijiyar shi tana tashi fa qultu yace sai nace faqad faqa al-bukhari sihhatan idan wajen inganci ne bukhari yafi kamar inda wajen husnin sana'a inda za a tsara maka ya ce musulun kuma ya fi kowa sai ya ji nasu ya fi ba an zauna da kowa lafiya ba da haka in ka je can ɗakin aka tambaye ka walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa'i walau harastum ko da kun yi baka isa ba ni da wance yau ina so wa kafi so a gidan nan ci haba wance ai bai kamata ma ke mun wannan tambayar to me yasa ka karo wata a ce to Allah ya rubuta haka ya za a yi in banda Allah ya rubuta wallahi ai ba ma wannan lissafi ƙarya kai? eh sai ka fita lafiya a ka ce a a ke ma ai bai kamata ki haɗa kanki da wance ba ka taro mace ko kuma ko gaskiyar ne gobe za ta fita sai ta rena wancan in ita kace tafi gobe za ta ɗau wani mataki akan wa'ancan an fahimta sai Allah ya ce ba za ku iya ba to haka wajen 'ya'ya Allah ya ce fattaqullaha wa'adilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a tsakanin ‘ya'yanku. Wannan ya faru a zamanin manza Allah, wani sahabi ya ɗau kyauta mai ƙarfi sai ya ba wani ɗan shi. Sauran yaran bai ba su ba. Sai matarsa ta ce, Kai, wane wannan kyautar ban gamsu da ita ba. Sai ta tashi sai ta tafi gurin manza Allah. Manza Allah ya ce, A kira shi, aka zo sai manzo Allah ya tambaye shi yace dukkan ƴaƴanka ka ba su wannan sai yace ban ba su ba yace kuma kana so su maka biyayya sai yace ina so manzo Allah ce idan fala yace wannan kuma ba zai yiwu ba sai manzo Allah ce ka sanya wani ya zama shaida akan wannan kyautar taka fa inni la ashhadu ala jawri manzo Allah ce ni bana shaida akan zalunci sai ya kirga wannan abin da ya dauka mabalad mai karfi ya bawa wannan bai bawa sauran ƴaƴan ba sai manzo Allah ya kirga shi a zalunci sai annan ne yace ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci al'adul bi ma'ana a taswiya ku daidaita tsakanin ‘ya'yanku an gane ba wai ya nuna maka a'a yanzu wannan shi ya gama nazari za a kai shi registration ɗinsa dubu ashirin da biyu wanda yake jami'a shi kuma za a yi masa dubu ɗari da wani abu a ce a shi ma wannan dole sai an kai shi jami'a ai kaga shi ba fa'idar shi ba ne ai shi ma wannan yayi nazarin ko shi ma wannan za a dauke shi zuwa lokacin da yazo jami'a in ma nawa ne an biya wannan jami'a shi ma za a biya mushi jami'a an fahimta wannan an masa dinki yadi biyar shi kuma wannan nasa rabin yadi ma ya ishe shi sai amar rabin yadi kaga kowa dai abin da ake nema an mashi sutura an fahimci wannan haka bangaren mata ita wannan yar cakurkura ce in aka samu rabin turmi ma ya ishe ta ita kuma wannan hajiya babba ce ko in an yi turmin ma sai an dan kara mata ciki da alaku kaga sai a ce to yanzu wannan yacca kurkuren sai an dinka mata turmi da rabi me za ta yi da shi kaga ba zai saku ba an gane wannan ita ta ta yi ci sai ta ci gwangwani uku wannan ita kuma gwangwani daya ishe ta za ka ka ta yi cefa ne mai gwangwani uku sai kai mata cefa nan gwangwani uku an fahimta wannan kuma sai a mata ce fanan gwangwani ɗaya lan aka ce to abin da wance ta ci sai kinci ai kaga ita ma sai a katta an fahimta to abin da wannan ayar take nuna mana cewa ka bayyana ya bayyana cewa ƴaƴanka su gane ka fi son ƴan wancan ɗakin akan ƴan wannan ɗakin to zai iya sababawa matsala ta faru dan ga abin da suka ce ko lalle Yusufa da shi da ɗan uwansa sun fi soyuwa wajen zuwa wajen babanmu inna abana lafi dalalin mubin sai suka zauna suka shawara ya aka yi
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً وتكونوا من بعده قوما صالحين sai suka ce uktulu yusuf a kashe yusuf al-imam al-bagawi yake cewa ikhtalafu fi qa'ili hadha al-qawl malamai sun ƙaru juna ilimi cewa wane ne yace a kashe yusuf malam wahab yake cewa shamun daga cikin ƴaƴan annabi yaqub akwai shamun ka'ab shi kuma yake cewa dan sai a kashe shi awitrahu ardan ko aje a kai shi can wata ƙasa ai ila ardin yab'udu an abihi aje aje fadda shi can wani gari inda zai yi nisa daga baban an gane waqila fi ardin ta'kuluhu sabaa ko a kai shi can wani jeji inda namun daji kawai za su cinye shi ya kululakun wajen abikun ya zama ma ya keɓanta ya nisanta daga fuskar baban naku an gane ya kululakun wajen abikun wata kunu min ba'adihi sai ku kasance bayan kun kashe shi amin ba'adihi min ba'adi katil yusuf bayan kun kashe yusuf sai ku zama ƙauman salihin mutane mutanen kirki bi ma'ana ta'ibina ay tubu ba'da ma fa'altum hadha ya'fu Allahu ankum bayan kun yi haka sai ku tuba Allah sai ya yafe muku an gane ko ita ce shawarar da suka yi to ya suka sani wa ya sanar da su lokacin da suke kisan ko ajalin su ya zo lokaci guda kafin tuba ɗin an gane wannan shi yasa shi tuba ba a saka mashi rana shi yasa malam mai ahalari da ya zo karatu fa yana ahalari ya tattara rayuwarka gaba ɗaya sai sa su magabata Allah ya sa musu albarka magana kaɗan za su yi ta tattara komai kaga wannan ahalari wallahi kowace gaba ɗaya kowace gaba ɗaya tun daga awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi an gane har zuwa ƙarshen wannan muƙaddiman kafin ya zo faslun fi tahara wannan gurin kowace gaba ɗaya ta ishe ka kai rubutu littafi guda ka zo ta siyu imani sun ma ma'arifati ma yuslihu bihi farda aini ka ahkamis sala kaga ya ishe ka wat tahara was siyam wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillah wa yaqifa inda amrihi nan ya ishe ka an gane wa na'ayi wa yutuba ila Allah qabla an yaskata alai wa shuruti tauba annadamu ala ma fata wan niyyatu alla yauda ila zammin fi ma baqi alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata duk gabobi ne na fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ko ka dauka gaba gaba gaba gaba ya ishe ka karatu da haka tuba ba a jinkiri daga lokacin da ka gane kuskure ne abu kar ma ka aikata shi an gane kar kai ta bahaushe ko ka san bahaushe in yaso in yana so zai yi sabo wai sai ya tuba sai ce Allah na tuba ba dan kaza ba kuma fa sai da ya to tunda ka tuba kar ka yi mana eh yasa masu kadin magana suke cewa Allah na tuba bahaushe zai yi sabo abinda zai faɗa kuskure ne fa duk abinda ka ji bahaushe ya ce Allah na tuba to gaban fa kuskure ne amma sai ya faɗa to tunda ka tuba karka yi mana ka ka yi irin na ikhwatu yusufa ke wa takunu min ba'dihi qauman salihin yace idan kuka kashe shi bayan kun kashe shi sai ku zama mutane na kwarai an gane yasluhu amrakum fima bainakum wa bain abikum sai zama al'amarin ku zai kyautatu yasluhu amrukum fima bainakum wa bain abikum sai zama al'amarin ku zai kyautatu tsakanin ku da babanku sai zama gaba ɗaya yanzu hankalinsa ya komo kanku wannan shi ne shawararsu sai ɗayansu ya ce mi
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين Allah ya ce ƙala ƙa'ilun minhum sai wani mai magana dai daga cikinsu wanda ya ɗanfi sassaucin ra'ayi. Wasu malaman tafsiri suka ce shi ne Yahuza. An gane, al'imamu Qatada ya ce Raubin, ya ce wa kana ibn Khalati Yusuf. shi ɗan innar annabi Yusuf ne, wa kana akbaruhum sinnan wa ahsanuhum ra'ayan fi, cewa ya fi su, kaga shekara kenan ta yi rana ko, amfanin girma hankali. An gane ko, Malam Bagawu ya ce wal awwalu asahu shi ne Yahuza ɗin kenan. An gane ko, ya ce la ta Yusuf, kar ku kashe annabi Yusuf. wa alquhu fi ghayabatil jubbi cewa abinda za ku yi ku samu wata tsohuwar rijiya kawai ku je ku jefa shi wannan wai shi din mai sauki saukin ne ko to yanzu ita rijiyar da za a je a jefa shi taya taya zai isa rijiyar kuma in ya je rijiyar me zai tarar a cikin rijiyar an gane sai ce ku samu wata rijiya ku jefa shi ay ghayabatul jub bimana fi asfalil jub wa zulmatihi an gane ko cewa yace wal ghayaba kullu mawdi' satara anka ashay duk wani guri da ya boyi a wajenka shi yake kira mashi ghayaba an gane wal jub kuma shine al bi'r gairil matawiyya wanda rami ce kawai sai ku je ku riga shi a cikin ta yaltaqiduhu ba'du sayyara tana iya yuwa idan kuka je wasu daga cikin matafiya sayyara bi ma'ana musafiri za su same shi sai su ɗauke shi in suka tsince sai su tafi da shi can wani gari yaltaqilu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin in har kun ga za a yi haka din to kar mu kashe shi mu je mu samu wata rijiya sai mu jefa shi a ciki la'alla wasu matafiya idan sun zo jan ruwa za su same shi su idan suka same shi suka ɗauko shi kaga sai su tafi da shi can wani gari sai su je su sayar da shi a matsayin bawa kaga dai mu dai ba mu kashe shi ba amma dai mun rabu da shi an gane ko to wannan shine shawarar da yaya babba ya kawo qalu ya abana
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون qalu sai suka ce ya abana ya kai babanmu annabi yaqub kenan malaka la ta'amanna ala yusuf ce wai me ya faru ne da kai ba za ka aminta da mu ba dangane da dan uwanmu annabi yusuf ka dinga bari muna tafiya da shi kiwo an gane wa inna lahu lanasihun cewa mu din nan zamu kiyaye zamu masa nasiha annasu ha huna huwa alqiyamu bil maslaha cewa za mu tsaya duk abin da zai kyautata sha'aninsa ya kyautata rayuwarsa za mu tsaya mai mashi da haka za mu kiyaye darajarsa za mu kiyaye mutuncinsa za mu kiyaye lafiyarsa shi ma ya zama yana cikinmu yana mu tarayya da mu duk abin da ake yi yana gani a matsayinsa na ɗan uwanmu zai fi shaƙuwa da mu malaka la ta'amanna ala yusuf wa inna lahu lanasihun cewa za mu kyautata sha'anin shi to yanzu dai abinda suka zo ma annabi yaqub kenan sai suka ce mashi ne أرسله معنا غدا يرتع ويلأب وإنا له لحافظون
time keeper ce lokaci yayi نعم to yanzu za mu tsaya kenan a ita wannan ayar yanzu dai za mu ɗauka ‘ya'yan annabi Yusuf, ‘ya'yan annabi Yaƙub alaihi salam sun zo yanzu sun fara fadanci a kan a ba su ɗan'uwansu annabi Yusuf, ya aminta da su su ci gaba da mu'amala da shi kuma sun ɗaukan mashi alkawari za su kiyaye al'amarinsa. To ina suke so a haɗa su da shi shi ne za ka ji wani satin insha Allahu abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana. فسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته